الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته gaman magodiya ga Allah madaukakin sarki wanda ya ba mu damar haduwa a wannan masallaci na Bangazi a wannan rana ta asabar ɗaya ga watan ramadan hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wasallama daga makka zuwa madina shekara ta 446 wanda ya daidai da ɗaya ga watan uku shekara ta 2025 miladiya abinda muka sani cewa idan watan ramadan ya zo mukan mai da karatuttukan da muke yi gaba ɗaya su kuma tafsirin alkur'ani mai girma wanda dama kafin watan ramadan a duk ranar litinin a wannan masallaci mukan gabatar da tafsiri tsakanin magariba da lisha to wannan wata ne na alkur'ani da muka ga dama cewa mu ɗora tafsirin gaba ɗaya zuwa lokacin da za mu dakatawa fatanmu allah sa mu dace ya taimake mu ya karɓa mana ayyukanmu a cikin wannan wata mai albarka marasa lafiyanmu a duk inda suke Allah ya ba su lafiya wanda kuma suke kan fatauci ko kan balaguro Allah kawo su lafiya wanda suke wurin bada Allah ya ba su abin da suka je nema da alkhairi wanda kuma suke da nasu ga hannu Allah ya tsare musu ya bunƙasa abin da ya ba su a wancan makon da ya gabata mun tsaya a cikin suratun nisa aya ta ɗaya, yau za mu tashi aya ta biyu, mai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما Allah maɗaukakin sarki ya ce wa ma kana li mu'minin an ya katula mu'minan illa kafa, sam bai dace ba ga mai imani, ba daidai ba ne ba baya daga cikin sha'anin mumini ya kashe mumini, illa kafa'an sai fa bisa ga hanyar kuskure. Idan muka ɗauki alistisna huna, istisna'un ne muttasil, duk da jumhurin malaman tafsiri sun ci alistisna a daidai wannan wurin istisna'un ne munqati idan kuma ka dauke shi da ma'ana al-istisna'un munqati sai kasancewa ma kana lil mu'minin har abada ba zai taɓa yiwa ba ga mumini an ya katula mu'minan ya kashe mumini illa khata'an sai kasance lakin khata'an idan haka ya faru bisa ga hanyar kuskure to hukuncin shi kaza ne hukuncin shi kaza ne ga abin da yake a kansa ina fata mun gane an rawaito daga mujahid da sa'id bin zubair cewa wannan ayat ta sauka ne game da lamarin ayyash ibn abi rabi'a al-makhzumi ya kashe wani mutum musulmi bai san da cewa ya musulunta ba wasu malaman ma suka ce ta sabka ne akan abid darda saboda ya kashe wani musulmi tsammanin sa wannan musulmin kafiri ne sai Allah ya sabkar da wannan aya wa ma kana lil mu'minin bai dace ba ba daidai bane ba baya daga cikin sha'anin mai imani an ya qatula mu'minan ya kashe mutum mai imani illa khata'an sifa bisa ga hanyar kuskure bisa ga kuskure kam mutum zai iya kashe mutum amma mai imani da gaske ba zai kashe dan uwan shi musulmi ba imamu qatada rahimahullahu ta'ala yace ma kana lahu zalika fima atahu min rabbih bai dace ba ba sha'anin mumuni bane ba ya kashe dan uwan shi mumuni game da abinda Allah madaukakin sarki ya ba sa min ahadillahi alladhi ahida ilai. na alkawarin da Allah ya basa cewa kar ya zubda randa ma'asumiyar jini ce hadisi ya zo a cikin bukhari da muslim hadisin abdullahi dan mas'ud anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala manzo Allah tsira da mun ci Allah su tabbata a gare shi yace la yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illa Allah wa anni rasulullah bi halatta ba zubar da jinin mutunan da ya shaidi cewa babu abun bauta bisa ga cancanta sai Allah kuma ya yarda da cewa ni din manzon Allah illa bi ihda thalathin sifa da ababe guda uku annafsu bin nafsi rai da rai idan ya kashe kenan kaga sai ya kashe shi wanda ya kashe jinin sa ya halatta shi ma a kashe shi wa sayyibu zani wanda ya taba aure sannan yayi zina kaga shi ma jinin shi ya halatta za a kashe shi ne sakamakon zinar da yi saboda ya taɓa yin aure kafin yayi wannan zina wanda haka hukuncin sa yake a sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za a jefe sa ne ya zuwa mutuwa wattariku lidinihi almufariqu liljama'a mutanen da ya bar addinin sa ya ridda ya rabu da jama'an musulmi shi ma wannan jinin sa ya halatta to in dai ba jinin da ya halatta ba a zubar da shi haramun ne bai dace ba mutum ya kashe mutum dan uwansa ina fata mun gane kuma ko waɗannan da aka ce za a kashe su saboda jinin su ya halatta ba wai ɗaiɗaikun mutane ba ne za su ɗau hukunci a hannunsu su kashe irin waɗannan mutane al'amuransu na komawa zuwa ga hakim ko shugaba ko jagora su zai yi hukunci a kansu ya zartar da hukunci Allah a kansu ta hanyar kashe su da zuba da jininsu ina fata mun gane haka hadisi ya zo a cikin musnad hadisi ne ingantacce daga abdullahi dan umar anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qal daga manzo Allah tsira da mace Allah tabbata gare shi yace la yazalu al-abdu fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman harama bawa bai zai gushe ba yana cikin yalwa addinin sa duk abin da yana kuskure ana sa ran in ya tuba a karba masa ma lam yusib daman harama matuƙar bai zub da jinin da yake haramun ne a zub da shi. Aga idan mutum ya kashe mutum yana ƙarƙashin wa'idi mai tsananin gaske na cewa zai shiga wuta, in ya shiga wutan ma zai dawwama a cikin wuta Allah ke shi ya kare. Allah ce wa man katala mu'minan khata'a duk wanda ya kashe mumini khata'an bisa ga kuskure fa tahriru raqabatin mu'mina to zai yanta raqabatin mu'mina shine wuya na mai imani namiji ko mai imani mace a matsayin bawa sai enta wadiyatun musallamatun ila ahlihi da kuma diya da zai bayar ila ahlihi zuwa ga ma'abutan wanda ya zubda mu wannan jinin ina fata mun gane yana duk wanda ya kashe mumuni bisa ga kuskure ba wai da gangan ba to kafara a kansa shine ‘yan tabawa ko baiwa mumuni. Sharaɗin kawai bawan da zai ‘yanta ko baiwar su kasance sana daga cikin masu imani. ina fatan mun gane kuma kowane irin mumuni ne ka kashe hukuncin haka ne dan mu'minan anan nakiratun ce fi siyaqi shart ita kuma nakira idan nakira idan ta zo cikin siyaqi na sharati tana fa'idantar da duka kowane irin mumuni ne ma namiji ne ko mace ce yaro ne ko babba ne bawa ne ko ɗa ne mai hankali ne ko mahaukaci ne idan ka kashe shi to ga kafarar da za ta hau a kanka sai ka yanta wuya na mumuni bawa ko kuma baiwa mumuna sannan ka ba da diya zuwa ga iyalin wanda kama wannan kisan ina fata mun gane Abdullahi dan Abbas yace abinda ake nihi da nan tahriru raqabatin mu'mina yace duk wanda ya hankalci imani bi ma'ana wanda ya balaga kenan yayi azumi yayi sallah idan mutum bai samu hakan ba sannan yayi azumi wata biyu a jere wa alaihi diyatun musallamatun ila ahlihi illa an yasaddaqu biha alai sannan akan sa diya da zai bayar zuwa ga ma'abuta wannan ran da ya kashe sai fa idan suka yi masa haka imamu qatada ma yace abinda ake nihi da nan arraqa raqabatun mu'mina shine mai imani to yace shi ma la yajzi fiha sabi bai dace ba a ce ka yanta yaro karami amma zance mafi inganci in dai ka yanta baiwa ko bawa mumuni karami ne babba ne ina fatan mun gane iyayensa guda biyu musulmi ne ko ko ɗaya daga cikinsu musulmi ne idan ka ‘yanta sa ko da ko bai balaga ba ko bai hankalci yin sallah da azumi ba ya wadace ka hadisi ya zo a cikin musnad na imamu ahmad da sanadi mai inganci daga imamu zuhri an ubaidillahi bin abdullahi an rajulin min al'ansar annahu ja'a bi amatin sauda wani mutum daga cikin mutanen madina ya zo da wata baiwa baka ya zo da wata baiwa baka faƙala ya rasulallah sai ce ya ma'aikin Allah inna alayya isku raqabatin mu'mina lalle ya waje ba a gare ni in anta wuya na mai imani fa in kunta tara hadhihi amatan ko hadhihi mu'minatan a'taqtuha sai ce ma annabi idan kana ganin wannan fa mumuna ce to zan ‘yantar da ita. Faƙala laha Rasulullahi sallallahu Alaihi wa Alaihi wasallam sai manzan Allah tsira da amince Allah sabbata a gare shi ya ce da bai wannan a tashadi na Allah ilaha illallah shinkin shaidu babu wani abin bauta bisa ga cancanta sai Allah qalat na'am tace eh na shaida haka qala sai annabi ce da ita a tashhadi na anni rasulullah kuma kin shaidu cewa ni din manzan Allah ne qalat na'am tace eh na shaida haka qala atu'minuna bil ba'thi ba'da al maut annabi ce mata kin yarda da cewa za a tashi mutane bayan su mutu qalat na'am tace eh na yarda da hakan qala sai annabi ya ce atiqaha entata ta wadatar da kai idan kaga wanda ake so a enta shar'i ya kasance mi yana da imani namiji ne ko mace ce babba ne ko kuma karami ne illa an yasaddaku sai fa idan ma'abuta jinin suka ce sun yafe maka diya wannan lokacin ba za ka ba da diya ina fata mun gani yawa Allah ya ce fa in kana min qaumin aduwwin lakum wa huwa mu'minun fa tahriru raqabatin mu'mina fa in kana min qaumin aduwwin lakum idan ya kai sai kasance wanda kuka kashe min qaumin aduwwin lakum yana daga mutanen da makiyanku ne wa huwa mu'minun shi kuma kan mumini ne fatahariru raqabatin mu'mina to a wannan lokacin za ku enta wuya na mai imani kawai ba za ku ba da diya ba ina fata mun gane idan wanda kuka kashe shi din mai imani amma sai kasance iyayensa kafare ne da kuke yaki da su to ba za ku ba su diya ba dan idan kuka ba su diya za su yi amfani da wannan diya wurin yakar ku da karkashe amma abin da ke akan ka wannan lokacin kawai fatahariru raqabatin mu'mina sai ka enta wuya na mai imani kawai wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mithaq idan ya kasance wanda kuka kashe min qaumin bainakum wa bainahum mithaq yana daga mutanen da tsakankaninku da su akwai alƙawari na tsagaita wutar yaki ina fatan mun gane to wannan fadiyatun musallamatun ila ahlihi za ku ba da diyya da za ku miƙa ta zuwa ga ma'abutan wannan wanda kuka kashe wa tahriru raqabatin mu'mina sannan ku ‘yantar da wuya na mai imani. Yana kaga, nan idan kuka kashe mutunan da shi mumini ne, to amma iyayensa kafare ne da kuke da alaƙa ta tsage ta wutar yaƙi ko kuma kun yarjejeniya tsakankaninku da su ta tsage ta wutar yaƙi. Kenan kafare ne wanda kuna da magana da suna alƙawli na tsage ta wutar yaƙi, kamar yadda aka yi sulhul hudaybiyya tsakanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kafaran Makka. ko kuma kafirin amana kafiri ne ya zo ƙasarku domin wani aiki ko aka gayyato shi domin yi wani abin da zai amfani ƙasa da musulmin ƙasa kaga wannan kafirin amana ne ina fatan mun gane to idan ya kasance wanda kuka kashe na ɗaya daga cikin irin waɗannan mutanen ne to za ku ba da diyya zuwa ga iyalinsa sannan kuma ku ƴanta baiwa faman lam yajid wanda bai samu haka ba fa siyamu shahrayn mutatabi'ain to sai ya yi azumin wata biyu mutatabi'aini a jere da juna ina fatan mun gani idan ya fara lokacin da ya ga wata kenan zai yi kwana talatin ko talatin ba ɗaya watan gaba ma ya yi kwana talatin ko talatin ba ɗaya so da wata dama ya kan yi kwana talatin ko talatin ba ɗaya ne idan kuma ya fara ba farkon wata ba kaga zai yi kwana sittin ne daidai ba tare da hutawa idan kaga ya aje sai in wani sababi na shari'a ya gitto masa wanda irin wannan sababin idan ya gito ma mai yin kafara irin tasa an ba sa lasisin aji azumi irin fatauci rashin lafiya ko mace ce haida ta zo mata ko kuma jinin biki da makamantansu amma in ba haka ba azumin wata biyu a jere mutum zai ba tare da ya huta ba wa kana Allahu aliman hakima lalle Allah madaukin sarki ya kasance aliman cikakken masani ne subhanahu wataala hakiman mai hikima cikin dukkanin ababen da yake gudanarwa idan muka nura wannan ayoyin sun yi magana ne game da abin da ya shafi kiyaye rayuwar mutum ko rayuwar mai imai don haka malamai suka ce kisa ya kasu kashi uku na farko kisa na ganganci alƙasar amd kisa na da gangan shine mutum ya nufaci ɗan uwansa mumuni mai kiyayayyen jini da wani abin da an san idan aka yi amfani da shi akan mutum za a iya kashe shi to idan ya kashe shi kaga wannan kisa ne na ganganci ina fatan mun gane kawai mutum ya kunna ma mutum wuta ya kone shi rumus kaga wannan kisa ne na ganganci ko kuma mutum ya jefa mutum cikin ruwa ko ya ba sa ruwa ya danne sa kalkashin ruwa har ya mutu kaga wannan kisa ne na ganganci ko kuma ka turo mutum daga saman bango ko saman ɗaki ko nuri mai tsawo ya faɗi ya mutu a wannan ma kisa ne na ganganci ko kuma ka tura ma mutum wani abu mai yauni da zai taushe shi ya kashe shi duka wannan ana kirga shi a matsayin kisa na ganganci ko ka makure mutum ko ka tsare mutum ka kulle shi a cikin gida ba ci ba sha har ya mutu a wannan ma kisa ne na ganganci ko ka gabatar da wani abin da yake gubace ga mutum ya ci shi ko ya sha shi ya zama to shine sanadiyar kashe shi wannan duka kisa ne na ganganci ko ka harbi mutum da bindiga ko kuma da kibiya ko da mashi ko da adda ko da takobi ko da wuka ko da kaho da makamantansu daga cikin ababen da aka san idan aka buga ma mutum kai tsaye zai kashe shi to wannan ana ce masa kisa na da gangan ina fata mun gane wanda kisa na da gangan hukuncinsa shine a kashe wanda ya kisa kisasi kenan sai fa in ma'abuta jinin suka ce a'a a ba su diya a madadin kashe sa ta wannan lokacin sai a ba su diya hadisi ya tabbata a cikin sunan na abi dawud annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama amara bi qatl al yahudiyya allati allati sammat an nabiyya sallallahu alaihi wa sallam fi ta'amin qaddamathu ilayhi famata minhu bishr ibn al bara ibn al ma'ruf ko ibn ma'ruf annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi foro da a kashe wannan bayahudiyar da ta gabatar da abinci zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama wanda abincin akwai dahi a cikin sa ta sa guba shi ta ba annabi daga cikin wanda suka ci abincin suka mutu akwai wani mutum da ake ce mishi bishr ibn al-bara ibn ma'ruf shi sai ya mutu sai annabi ya ce a kashe dan kaga kenan duk wanda ya kisa na ganganci me yake masa kenan kashe sa yake walakum fil qisasi haya ina fatan mun gane Imam Tabarani ya fitar da hadisi da sanadi mai kyau yana daga hadisin Amr bin Hazm marfu'a annabi sallallahu alaihi wasallam yace al'amdu hawadun wal khata'u diya kisa na da gangan hawadun qisasi ake sai a kashe wanda ya kisa wal khata'u diya amma kisa bisa ga kuskure diya ake badawa ba a kashe wanda ya kisa ina fata mun gane haka wannan hadisi yana da shahid a wurin Imam Tabarani daga Abdullahi dan Abbas hadisi yana da hukunci na arraf Annabi sallallahu alaihi wasallam yace al'amdu hawadun kisa na da gangan qisasi ake sai a kashe wanda ya kisa wal khata'u aqlun la qawada fihi kisa ko da aka yi bisa ga fuska ta kuskure to wannan za a ba da diya ba za a kashe wanda ya kisa ina fata mun gane kenan kaga waliyan wanda aka mai kisa game da wanda ya kashe sa da gangan suna da zaɓi tsakankanin a kashe shi sakamakon ya kashe musu ɗan uwa ko kuma su masa afuwa a bar kashe sa a ba su diya a madadin kashe ɗan uwansu da yi kamar yadda Allah madaukin sarki ya ce ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatla الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان إمام البخاري يفتد حديثي ده إمام مسلم حديث أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال daga manzo Allah tsira da mun ta Allah tabbata gare shi yace man qutila lahu qatilun fa huwa bi khairin nadharain imma an yuda wa imma an yuqat annabi ce duk wanda aka kashe masa wani daga cikin mutanensa to yana da mafi alherin zabi guda biyu ko a ba sa diya a madadin kisan da aka ma dan uwansa ko a kashe wanda ya kashe masa dan uwa idan kaga shine hukuncin wanda ya mi kisa da gangan bisa ga kuskure ko bisa ga ganganci ya kunna mu mutun wuta ko ya suka masa wuka ko ya harbe sa da bindiga ko ya kade sa da wani abun hawa to kaga wannan duka kisa da gangan ne hukuncin wanda yayi haka a kashe shi kamar yadda ya kisa in kuma ma'abuta jinin wanda aka mai kisa suka ce a ba su diya a barsa sai a ba su diya shi kuma sai a kyale sa ina fatan mun gani Imam Tirmidhi da Ibn Majah sun fitar da hadisi da sanadi mai kyau hadisin Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala manzo Allah tsira da mutunci Allah tabbata gare shi yace man qatala muta'ammidan duk wanda ya kisa da gangan dufi'a ila awliya al-maqtul sai a bada sa zuwa ga waliyan wanda ya makisa fa in sha'u qataluhu in suka ga dama sai su kashe shi bi ma'ana su yarda a zartar da hukuncin kisa a kansa wa in sha'u akhadhu akhadhu diya idan ko suka ga dama sai su karbi diya a madadin kisan da aka ma dan uwansu ina fata mun gane wanda diya shine 30 hiqqa za a bada taguwa guda 30 wanda suka cika shekara uku wa 30 jaz'a da kuma taguwa guda 30 wanda suka cika shekara hudu wa 40 wa 40 khalifa da kuma taguwa guda 40 wadda kowace ɗaya daga cikinta tana ɗauke da juna biyu wannan shine diyar wanda ya kisa da gangan idan aka yafi ba za a yi kisa sai a kansa ba ina fata an gani yanan zai bada raƙumi nawa eh ɗari taguwa talatin 'yan shekara uku uku sannan guda talatin 'yan shekara hurhudu sannan guda arba'in kowace ɗaya da cikinsu tana ɗauke da ciki duk inda zai samu su haka zai yi samu su ya bada don ya tsira da rayuwarsa ina fata mun gane yawa amma da a ce ma'abutan wanda aka makisa siyahi gaba daya wannan shi yafi siyahi diya kuma ya rayu ba a kashe shi ba wannan shi yafi ina fata mun gane kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce wa an ta'afu aqrabu littaqwa manzo Allah tsira da mutum Allah subhanahu wa ta'ala shi ce ma zadallahu abdan bi afwin illa izza ko illa izzan babu wani abin da Allah zai dada ma bawa lokacin da ke yawan afuwa ga mutanen da suka masa ba daidai ba sai dai Allah ya ƙara masa buwaya da ɗaukaka kenan da za a yi afuwa da ya yi to wannan shine kisa da gangan da hukuncin wanda ya kisa da gangan sai kaso na biyu wanda ya kisa bisa ga ko kisa mai kama da ganganci shine kaso na biyu kisa mai kama da da gangan an ce mishi mai kama da da gangan saboda wanda ya kisan ya nufaci bugu amma bai nufaci kisa ina fata mun gane kamar mutum ya ɗauki wani abin da a al'adance idan aka yi amfani da shi akan mutum ta hanyar bugon shi da shi baya kashewa ina fata mun gane mutum ya zunguri mutum sai faɗi ya mutu ya ɗauki bulala ya buga mu mutum sai ya mutu ya mare sa sai ya mutu ina fata mun gane kaga wannan a al'adance ababen da ya amfani da su wurin da kaɗan uwansa har ya mutu a tabi'ance ba sa kisa ina fata mun gane amma sai zamanto ya zo ƙarshen ajininsa sai ya mutu to ko shi irin wannan ba a kashe wanda ya kisan amma sai ya biya diya so da ran mutum tsada gare shi don a kiyaye rayuwar mutane ina fatan mu gane yana kaga wanga shine kisa mai kama da da gangan amma ba da gangan bane bai nufaci kisan sa ba shi yasa ma imamu malik da imamu lays suka ta kan cewa kai su a wurin su fa kisa biyu ne kawai babu wani mai kama da gangan in dai ka bigi mutum ko kai musabbabin mutuwar shi kawai da gangan ne ka kashe shi za a kashe shi kamar za a kashe ka irin yadda ka kashe shi su ba sa kula da abin da kai amfani da shi wurin fatan masa da rai ko kashe sa tana amfani ne da cewa ya mutu kawai to tunda ya mutu kai ma za a kashe amma gaskiya zancen da yafi inganci zancen malaman da suka ce akwai kisa mai kama da dagangan amma ba dagangan bane to da yanzu kada ka zo ka zunguri mutum kuna rikici kawai sai faɗi ya mutu kai ka san wanda ya zunguran ba ya nufaci kashe wanda zai kai da ya zungure sa bane kuma an san zungura al'adance dai ba ta kashe mutum ko kula kaddara la malamin makaranta ya amfani da bulala ya baro kashi ka kashi a tabi'ance dai an sani da baya kisa sai yaron nan ya mutu sanadiyar wannan kashin da ya ba kaga abu ne mai kama da dagangan amma ba da gangan bane an ce masa yana kama da dagangan ne saboda wanda ya kisan da gangan yayi bugun ina fata mun gane amma bai nufaci kashewa an gane ko to irin wannan kisan idan ya faru shi ma yana da diya da za a bada imam ahmad ya fitar da hadisi da sanni bai kyau hadisin abdullahi dan umar anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallam khataba an-nas yawm al-fath manzo Allah tsira da mace Allah sabata gare shi yayi hudu ba ga mutane a ranar fathu makka fa qala sai annabi yace ala inna diyatal khata' al-amdi bis-sawti aw al-'asa mughalladatun ala kushura lalle diya ta kisa na mai kama da gangan annabi ma ce khata'ul amd an gane kuskure bisa ga ganganci ta hanyar bulala ko kuma wata sanda to diyarsa in ji annabi ce mughallazatun mai kauri ce mai tsanani ce mi'atun min al-ibil zai bada raqumma guda 100 minha arba'una khalifa fi butuniha auladuha daga cikin raƙumman guda ɗari da zai bada zai bada guda arba'in suna da ciki daga cikinsu wannan shine diya ta wanda ya kisa mai kama da ganganci sai kaso na uku daga cikin nau'ikan kisa shine kisan da aka yi bisa ga kuskure ina fata mun gane wanda kisa ga kuskure shine mutum ya fita farauta dashi mai farauta zomaye ne ko kuma barewu ne da makamantansu ya saita abin halbinsa bindigarsa ko kuma kibiyarsa ko mashinsa ya halba sai wani mutum ya gitta sai ya suke sa kaga kisa ne bisa ga mi kuskure bai nuface sa ba bai san da shi ba ma amma kuma sai abin da ya harba ya kashe wannan mutum to kaga wannan kisa ne bisa ga kuskure ko kana kan mota kana gudu sai wani yaro ya fito daga gida ko mace ko namiji ya gitta maka sai ka fige sa aga kisa ne ba da nufi ba kisa ne bisa ga kuskure ko an fita farfajiyar jihadi ana yaki tsakanin musulmi da kafirai maimakon kana son ka sari kafiri sai ya goce ka sar dan uwanka musulmi kaga duka kisa ne wanda an yi sani bisa ga kuskure to idan irin wannan kisan ya faru shi kuma al'amari biyu ke wajaba akan wanda ya kisa na farko zai ba da diya mai sauƙi na biyu zai yi kafara ina fata mun gani kaga haƙƙi biyu ke a kansa haƙƙin mutane wanda ya ma wannan kisa na biyu sannan kafara imam ahmad ya fitar da hadisi da sanadi mai kyau daga hadisin amr qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah tsira da mutum Allah sabbata gare shi yace man qutila khata man man qutila khata'an fadiyatuhu mi'atun min al-ibil wanda ya kisa bisa ga kuskure to diyarsa shine ba da raƙumi 100 salasuna banatu mahab daga cikinsu guda talatin wanda suka cika shekara ɗaya wa salasuna banatu labun kuma da guda talatin wanda suka cika shekara biyu wa salasuna hiqqa da kuma guda talatin wanda suka cika shekara uku wa ashru banu labun da kuma guda goma wanda suka cika shekara hudu ina fata mun gane shine diyar wanda ya kisa bisa ga kuskure ba da gangan ba kenan haka hadisi ya zo daga bukhari da muslim hadisi abdullahi dan mas'ud aiwa kafara shi mun ji ta yanzu ko ga irin raƙuman da za ya badawa sannan adiyar shi kenan sannan kafara shi shine zai yanta baiwa na mai imani mace ko namiji idan ya nemi baiwa bai samu ba kamar irin wanga lokacin da muke rayuwa a ciki ko kuma baya da kuɗin da zai iya yantar da baiwa ko bawa sai yi azumin wata biyu a jere wannan shine kenan yana kaga mun je duka hukuncin da ke da alaka da kisa sawan kisa na da gangan ne ko mai kama da gangan da kuma kisan da aka yi bisa ga kuskure sai Allah ya ce man yaqtul mu'minan muta'ammidan duk wanda ya kashe mumini muta'ammidan da gangan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha sakamakon shi shine wutar jahannama khalidan fiha shi mai dawwama ne a cikin ta wa ghadiba Allahu alai sannan Allah ya yi fushi da shi wa la'anahu ya tsine masa ya kore sa daga bar rahamarsa wa addalahu azaban azima kuma ya masa tanadin azaba mai girman gaske wanda ke nuna hadari na mutum ya kashe musulmi da gangan ina fata mun gane ka deba irin ukuba da Allah ya ashe mu wanda ya kashe mutum musulmi da gangan ko ko mai kiyayen jini da gangan na farko sakamakon shi shine wutar jahannama kuma idan ya shiga a ciki khalidan fiha zai dawwama har abada a cikin wutar jahannama kamar yadda wasu malamai suka ce wa ghadiba Allahu alai kuma Allah yayi fushi da shi kaga wanda ko Allah ya fushi da shi ya shiga uku sannan wa la'anahu Allah ya tsine masa wa addalahu azaban azima kuma ya masa tanadin azaba mai girman gaske a cikin wutar jahannama Allah ke shi mai kare shi yasa Abdullahi dan Abbas a fatawarsa ya ce duk wanda ya kashe mumuni da gangan ko ya tuba Allah ba ya karɓa tuba kuma zai shiga wuta jahannama zai dawwama a cikinta ba zai taɓa fita daga cikinta ba sabanin sauran malamai wanda suka ta kan cewa idan mutum ya kashe mutum da gangan in ya tuba Allah zai karɓi tubarsa ina fata mun gane in ya kyakkyawa tuba Allah zai karɓi tubarsa kuma wannan shine zance mafi inganci daga daga zancen zantukan malamai sabanin fatawa ta Abdullahi dan Abbas na farko suka ce abinda ke nuna Allah zai gafarta ma wanda ya kisa da gangan idan ya tuba shine kafirci ya fi kisan da gangan muni haka ne ko to idan kafiri ya tuba Allah na karɓar tubansa to ina ga wanda ya kashi da gangan in an karɓi tuban kafiri kenan min babu aula a karɓi tuban wanda ya kisa da ganga so da kafirci ya himu ne sannan abu na biyu Allah madaukin sarki ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah madaukakin sarki bayan gafara idan aka mutu ana shirka da shi amma yana gafarta abinda bai kai shirka ba ga wanda ya ga dama kaga ko kisa da gangan bai kai girman shirka ba idan Allah ya yafe wa mushriki wanda ya haɗa Allah da abokin tarayya kaga mun babu aula idan wanda ya kisa da gangan ya tuba a wurin Allah Allah ya karɓi tuba hujjar su ta gaba suka ce fadar Allah madaukin sarki da yace wala yaqtuluna an-nafsa allati harama Allah illa bil haqq wala yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa athama yudha'af lahu al-'adhabu yawm al-qiyamah wa yakhludu fihi muhana illa man taba sai wanda ya tuba kaga an jero laifin hadda kisa amma sai Allah ce sai fa wanda ya tuba yana kaga wanda ya tuba bayan ya kisa da gangan inda ya kyakkyawa tuba Allah zai karɓi tubarsa haka ina labarin mutumin nan da ya tabbata a cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya kashe mutum 99 yanayin mutane su bashi labarin wani malami fitacce da zai je ya tambaye shi game da lamarinsa aka gaya masa wani mutum ya je wurinsa ya tambaye sa ya lamari na ne yake ni fa aikin da na aikata shine na kashe kusan mutum 100 shin ina da tuba sai ce mishi to bayan kai wanga kisan duka kace kana da tuba sai kashe shi ya kammala da shi na nawa kenan na ɗaya ya shiga sha'anin gabansa daga baya kuma ya nadama ya ga ya kamata ya tuba akan laifin da yake aikatawa ya ƙara tambayin mutane su nuna mashi wani mutum da zai je ya tambaye shi game da sha'aninsa aka nuna masa wani mutum ya tambaye sai ci ga munan aikin da na aikata na kashe kusan rai ɗari shi ina da tuba sai ce to me zai shiga tsakankaninka da tuba ga Allah idan ka yi laifi ka tuba amma ka bar garin da kake ka koma garin mutanen kwarai can ka bauta ma Allah yadda ya kamata ya koyi niyyar haka ya tuba ya bar garinsu bai karasa garin da zaya ba ajalinsa ya yi mutu ana mala'iku suka zo suna jayayya tsakankanin mala'ikun azaba da rahama a kansa wanga su ce nasu ne wanga su ce nasu sai aka ce to ku auna tsakankanin garin da ya baro da garin da zaya in ya kusa shi kun ya hi kusa da garin da zaya na mutanen na mala'ikun rahama ne sai da shi in kuma ya yi baya da garin da ya baro na malakin azaba da aka auna sai aka ga ya yi kusa da garin da za inda ya tuba sai mala'ikun rahama su karbe shi wanda yake nuna kenan wanda ya kisa da gangan idan ya kyakkyawar tuba Allah zai karbi tuba ina fata mun gane lalle abu ne mai muni abu ne wanda ba a so amma idan hakan ya faru mutum ya kyakkyawar tuba tuba mai kyau to Allah zai karba masa sai Allah ya ce يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا الله يا أيها الذين آمنوا يا قوان دكوك إيماني دا الله إذا ضربتم في سبيل الله إذن كوك فتا دنين جهادي كوك فتا دن فاتا ونقري كوك أسا دا زمين شهادة ودا زمين جهادي دن أوكا كلمة الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا fatabayyanu bi ma'ana ku tantance game da lamarin wanda kuka fito za ku yaƙa ku tantance ku tabbatar da cewa tabbat mutanen nan kafirai ne ba wai masu imani bane kar ku farma mutanen da ba ku tantance ba lamarin su ya zama to kun kashe wani wanda bai dace ku kashe shi wala taqulu liman alqa ilaykumus salam kada ku fada game da wanda ya muku sallama lasta mu'minan ku ce wannan ba mai imani bane ba ya mana sallama ne kawai dan ya kare jininsa ya mana sallama ne kawai dan ya ji tsoro yana ganin mu da makamai a hannun mu kar ku faɗi haka ina fata mun gane tabtaguna ardal hayati dunya ya kasance kun kashe shi dan neman wani abun kwaɗe na rayuwar duniya fa inda Allah maghanim kaseera a wurin Allah ne madaukakin sarki ke da kai alkharrai masu yawan gaske Imam al-Bukhari ya fitar da hadisi da Imam Muslim haka Imam Abu Dawud da Imam Tirmidhi hadisin Ata daga Abdullah dan Abbas game da wannan aya wala taqulu liman alqa ilaykumus salama lasta mu'minan qala ibn Abbas Abdullah dan Abbas yace kana rajulun fi gunaymatin lahu falahiqahu almuslimun faqala assalamu alaykum faqataluhu wa akhadhu gunaymatahu Abdullahi dan Abbas ya ce wani mutum ne yana cikin ‘yar ganimarsa ta dabbobinsa, sai wasu gungu na musulmi suka haɗu da shi faƙala assalamu alaikum sai ce da su assalamu alaikum faƙataluhu sai suka kashe shi wa aka zo gunaimatahu suka ɗauki ganimar tasa fa'anzalallahu fi zalik sai Allah ya saukar da wannan aya wala taqulu liman alqa ilaykum assalama lasta mu'minan tabtaguna ardal hayatid dunya kada ku faɗa game da wanda ya muku sallama ku ce ba mumuni bane ba ina fata mun gane ku kashe shi dan san ku samu wata dauda ta duniya mai gushewa a wurin Allah ne adda kai ganimomi masu yawan gaske alafazi na Imam Tirmidhi yace wani mutum ne daga cikin kabilar Banu Sulaim ya biyo akan wata tawaga ta sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da ganima ko yana da wasu dabbobin sa fa sallama alaihim sai ya musu sallama fa qalu sai suka ce ma sallama alaikum illa li yata'awwadha minkum ai ba komai yasa ya muku sallama ba sai dai dan ya samu tsari daga gare ku ba za ku taba sa fa qamu fa qataluhu sai suka tashi suka kashe shi wa akhadhu ghanamahu suka dauki dabbobin sa fa ataw biha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam suka zo da wannan dabbobin wurin manzo Allah tsira da mun ci Allah sabata a gare shi fa anzalallahu ta'ala sai Allah ya saukar da wannan aya ya ayyuhalladhina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaykum assalama lasta mu'mina ina fata mun gane yana ya ku masu imani idan kuka fita jihadi fatabayyanu bi ma'ana fatasabbatu ku nemi tantancewa ku tsaya ku nura da kyau game da lamarin wanda za ku kashe ina fatan mun gani kar mutum ya muku sallama ku ce za ku kashe shi ko kuma mutum ya aikata wani abin da ke nuna cewa shi din musulmi ne sai ku ce a'a yayi hakan ne saboda tsoro yayi hakan ne dan ya ga takobi yayi hakan ne dan ya gan mu a'a kar ku yi hakan idan ya nuna wata alama daga cikin alamomin da ke nuna cewa shi din musulmi ne to kar ku kashe shi ku ce shi din ba musulmi bane ba dan kawai neman wata dauda ta duniya da za ku samu da yake da ta matsayin ganima a wurinsa fa inda Allah maghanimu kathira a wurin Allah ne ke da kai ganima da alkhairi masu yawa kazalika kuntum min qabl haka kuke kuma a da bi mana da da kuke musulmi a garin makka koyi imanin ku kuke ba kwa so a gane tare da cewa kin ku musulmi ne haka kuma ku kasance da ko kuma su malamai suka ce kazalika kuntum min qabl ai ku din ma kafare ne gabanin yau daga bai kuka musulunta famanna Allahu alaikum Allah ya muku baiwa ya muku ni'ima kuma kuka musulunta kuka imani fata bayyanu dan haka ku dinga tantancewa inna Allah kana bima ta'maluna khabira lalle Allah ya kasance game da abinda kuke aikatawa khabiran kwararren masani ne zai yi sakamako akan aikin da kuke aikatawa sai Allah ya ce la yastawi alqa'idun min almu'minina ghayru ulil darar wal mujahidun fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما التي لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم لا يستوي دأي بزاس تبزمنتوا ديديبا تفسك الدرجة دأوكك دلادا دكسنشي أورن الله القاعدون من المؤمنين wanda suka zamna ba su fita shahadi ba daga cikin masu imani ba tare da wani uzurin da ya ba su dama su zamna ba su jihadi ba ina fata mun gane saboda kasala da makamantansu ghairu ulil darari banda ma'abuta illa wanda suna da himma suna da zimma suna da kudiri suna da son su fita su je su yi jihadi amma illa ta hana su fita irin makafi daga cikin su ko guragu ko masu rauni ko marasa lafiya wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim ba za su yi daidai ba su wanda ba su fita jihadi ba suka zamana ba tare da uzuri ba su yi daidai da wanda suka fita jihadi don ɗaukaka kalmar Allah bi amwalihim wa anfusihim da dukiyoyinsu sannan da kawunansu. Imana wannan aya tana bayani game da cewa da ɗaya mutanen da suka fita jihadi da dukiyoyinsu da kawunansu ba za su yi daidai ba da mutanen da suka zamna ba su fita jihadi ba ba tare da wani uzurin da ya hana su fita jihadi kuma zamansa da yasa ba su fita jihadi ba ba wai munafici bai hana su fita ba za zamantowa ɗaya ba wanda suka fita jihadi da dukiyoyinsu da kawunansu sun fi lada da ɗaukaka da kusanci a wurin Allah sama da wanda suka zamna ba su fita ba ba tare da uzuri sai dai ma'abuta illa su ɗin za su iya su yi daidai da wanda suka fita jihadi fi sabilillahi da dukiyoyinsu da kawunansu saboda su suna da zartattan niyya suna da ƙwararren niyya kawai uzuri ne ya hana su fita jihadi su kam za su iya su yi kunnan doki da wanda suka fita jihadin suka je suka yi shi a aikace da dukiyoyinsu da kuma kawunansu faddalallahu almujahidina bi amwalihim wa anfusihim ala alqa'idina daraja Allah ya fifita wanda suka fita jihadi da dukiyoyinsu da kawunansu akan wanda suka zamna ba su fita ba darajatan ta fuskar ɗaukaka da kusanci a wurin Allah wa kullan wa'ada Allahul husna sai dai dukkan sun gaba daya Allah ya musu alƙawali na alhusna shine gidan aljanna ina fata mun gane yanan dan karkaje an fifita wanda suka fita da dukiyoyinsu da kawunansu akan wanda suka zauna ba su fita ba saboda kasala da makamantansu kai zaton waɗancan ba su da wata falala a wurin Allah a dukkan sun suna da alhusna a wurin Allah suna da sakamako mai kyau shine gidan aljanna sai dai waɗanda suka fita jihadin da dukiyoyinsu da kawunansu ba za a taɓa haɗa su ba ta fuskar daraja da kusanci da falala a wurin Allah da su da wanda suka zamna ba su fita ba. Ina fata mun gane, kenan dukansu suna da alhusna amma dai wanda suka fita jihadin sun fi, wa faddala Allahu mujahidin Allah madaukakin sarki ya fifita wanda suka fita jihadi alal qa'idin akan wanda suka zamna ba su fita ba ajran azima ta hanyar ba su lada mai girman gaske. Darajatin minhu wa maghfiratan wa rahma. darajoji ne daga Allah madaukakin sarki wa maghfira da gafara wa rahma da kuma jin kai da zai bayar ga wanda suka fita jihadi fi sabilillah wa kana Allahu ghafurur rahima kuma Allah ya kasance ghafuran mai yawan gafara ne ga bayinsa rahiman mai jin kai ne idan ya gafarta musu ba zai kama su da wannan laifin da ya yafi musu ba sai Allah ya ce إن الذين توفاهم الملائكة ظالمين أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت ثم يدركه الموت فقد وقع عدوه على الله وكان الله غفورا رحيما ina gane ya kamata mu dakata abinda muka faɗa daidai Allah sami tare lada kuskure da makamancin haka Allah ya fi mana gaba da abinda muke so mu rihe da shi shine faɗakar da ƴan uwa game da falala mai ɗimbin yawa da ke da kai a cikin wannan wata mai albarka shine watan Ramadan wannan wata ya kamata a ce kowa daga cikin mu ya dage ya zame ya bauta ma Allah mafi cancantan bautawa na filfilin sallah kar a barka yawan zikiri kar a barka tsayuwar dare qiyamul layli tarawih kar ka yarda a barka yawan karatun alqur'ani kar ka yarda a barka cikin wannan wata mai albarka ina fata mun gane haka kar ka yarda a barka wurin yin sadakoki da abin da Allah ya mallaka maka na dukiya wannan ayyuka kar ka kuskura mutane su tsere maka a cikin su in ba ka da himma ta yin nafilfili na salloli to ya kamata alal aƙalli baka kiyaye sunanin rawatib ba to ka yi qiyamul layli ko tarawihi a yi tare da kai a kammala tare da kai in kuma ka dage na yin sunanin rawatib abinda ake so kenan wanda sunanin rawatib nafilfili ne masu amfanin gaske wanda za su taimaka maka a rayuwarka kuma su sa ka dage wurin kiyaye salloli na farilla sannan yawan zikiri yawan istighfari yawan tuba ga Allah ina fatan mun gane duk wani zikirin da ka san an tanadan masa falala mai girma daga bakin manzon Allah to kai kokarin ka lazumce shi ka yawaita yin shi a cikin wannan wata mai albarka kar ka bata lokacinka wurin hira kar ka bata lokacinka wurin kallon abinda ma bai dace ba wanda ya dace ma wanda yake kawai don ya faranta maka rai ne kar ka ɓata lokacin ka wurin kallon shi yi aikin da zai cece ka yi aikin da zai amfani ka duniya ka da lahiyar ka ina fata mun gane bale ma a ce kalle kallon kayan haramun ne wannan babu abin da ke shi illa da aibi game da mai azumi kana ɗauke da azumi kana kallon fina-finan batsa wanda yau kowa ya sani duk wasu kafafe masu yada fina-finai na batsa da na Hausa da wani wane ne duka yanzu suna nan sun shirya da tsiri kala-kala an shirya su wai saboda watan Ramadan. Me alaƙa watan Ramadan da ‘yan iska? To, kar ka ɓata lokacinka wurin kallonsu, kar ka ɓata lokacinka daidai da shuraren dandalin da aka yi tanadinsa don watan Ramadan. Me alaƙa azin watan Ramadan da dandalin ‘yan iska? Kenan ka tsaya ka ba da lokacinka wurin karance-karance, ka tsaya ka ba da lokacinka wurin yin askar, karatun alkur'ani na filfili da makamantansu kuma karka shagalci da kwana akwai wanda duka wannan laifin ba zai aikata su ba amma da ya salla asuba zai kwana ba zai tashi ba sai dab da salla azhar in ya tashi ya salla azhar yana kusan indifikator kin shi ko isin sa sai ja da sai shige sai la'asar sannan bayan la'asar ma ya ƙara kwantawa sai dab da magariba ya tashi nemo abin da zai sha kaga shi bai laifi ba amma lokuntarsa sun tafi gami wanda ya kamata ce ya ribaci lokutan in ma haka kake ba ka iya ka canza wannan yanayin to daga kwanciyar ka rika azkar الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب kenan ko da dai ɗabi'a kace yawan kwancin nan kai kokari ka ribaci wannan kwanciyar da yawan ambatan Allah kai ta istighfari kai ta hailala kai ta salatin manzon Allah wannan wata ne da ake lillinka ayyukan alkhairi sannan sadaka wannan wata ne na sadaka wata ne na sadaka ka dage da yawan bada sadaka gwargwadon abin da Allah ya fore maka ina fata mun gane li yunfiqu zu sa'atin min sa'atihi wa man qadira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah gwalgwadon halinka ka ciyar mutum ne mai milika ka ciyar da gwalgwadon abin nan da gare ka na dukiya kai ciyarwa mai kyau buɗe baki ne kai ka iya kama mutane haka na wani adadi ne za ka ma ka yi ‘yan kaɗan ne za ka ma ka yi dabino za ka sai ka bada bada ruwan sha ne za ka zo ka bada a sha bada kunu ne za ka yi gwalgwadon dai halinka na san dai mutumin da ya mallake milika wanda ake cewa miliyonar bai kawo kunu baki masallaci a shi ina fata mun gane alal akalla zai kawo wani abu mai daɗi da ake zaton ya fi kunu kima ya bada wanda ko bai da hali sai kunun sai kunun ya kawo wani dabino ya zo ya aji wani kuma ya ba mutane kuɗi balewan ga watan mutanen mu sukan yi amfani da shi don fitar da zakka wanda galibin mutanen mu suna fitar da zakka ne a cikin me watan Ramadan Allah ya sa lissahin naku daidai ne ba wai kuna jinkirta hudda ta bane don nemo falala watan Ramadan in dai dan neman falautar Ramadan ne kuke jinkirta zakka wallahi haramun ne ka bada zakka lokacin ta da yayi kana da nisabi shekara ta zagayo akai kai tsaye ba da zakkan kaka ce ka jinkirta ta hawa ta Ramadan dan me zaka jinkirta mutane kudin su wannan kudin ho na zakka ba naka bane ka sani haƙƙin mutane ba su kan su kan lokaci amma ni abun da na fahimta na gano mutanen mu suna yin haka ne dan kasi zakka kasi kasi sadaka tana fila a cikin watan Ramadan sai tarba zakka da guntu guntu shika mutum da zai hudda miliyan 100 yana ba mutane shika biyar biyar shika biyu har Ramadan ya kare yana sadaka shi kuma haƙƙin mutane ne ke bada kenan lokacin zakka ba mutane zakkar su gaba daya azumi yi sadaka ina fata mun gane mai diyawa ya ciyar mai tsakatsakiya ya ciyar mai kaɗan ma ya ciyar gwalgadan halin kowa wata ne wanda idan ka buɗe wa mutum baki a ciki za a baka ladan ka na kai kuma za a baka ladan shi she ba tare da shi ɗin an rage masa ladan sa ba me yafi haka alheri babu kiran mutane a daki sannan abin da nake so in sanar da ƴan uwa game da tafiyar da muke ta da'awa a wannan masallaci akwai ayyukan da muke na farko akwai ayyuka na kula da marayu da marasu galihu muna da marayun da suka zarta mutum arba'in da muke kula da su yi kusan shekara sama da biyar ko shida akwai bayan Allah da suke musu tufafi akwai bayan Allah da suke ba su abinci akwai bayan Allah da suke ba da kuɗi a yi amfani da kuɗin nan a sai musu abinci ko wani abin da zai biya musu bukata a cikin wannan wata mai albarka a yanzu ma alhamdulillah akwai mutanen da suka bayar kuma ana nan ana ta sayi daga cikin keskin da muka yi amfani da ita ta kullun da kullun mun sai maka ta farko dai yanzu an sai da fake 40 wani bawan Allah ya turo kuɗi ko ya saye shinkafa ton guda dan buhun nan guda 40 kenan ko wani shi ma ɗazun nan an samu shika 80 ta hannunsa sannan an yi sanarwa salular da ake ɗoka wa'azin nan ana yaɗa shi a nesa ba nan cikin Nijar ba ko kuma jihohin mu nan kusa ita ma ta ɓaci wani bawan Allah ɗazu ya kira ya bada jika hamsin don haka ‘yan uwa wanga aikin ka a bar kowa a ciki abin da ka fi ƙarfi ba da darar da za ka zo in ishirin ce ka ga dama ba data akwai wanda ke buƙatar ta kai in ƙadago ce ba data akwai wanda ke buƙatar ta kuma ka ce ishirin ƙadago ka ƙullo ishirin din da kira misali da nake bada Allah da tsada mu nan zamu dakata assalamu alaikum warahmatullahi da haka kenan wanda ke sai taimaka da wanda buga ma da Ibrahim nan ko malam da yake ta mishi lawal assalamu alaikum